بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه قدره دار العظيم بسم الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أكرمك الله
صلاتي وكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعم wannan mai tambaya kamar haka yana cewa salam ina yi muku barka da warhaka dan Allah malam ina tambaya ne wai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah hannunsa a sake ko a rike amin karin bayani
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كقدره ومداد العظيم dan uwa mai tambaya shin annabi alaihi salatu wassalam yayi sallah hannunsa a sake yayi a rike inda ruwayoyi suka zo mana da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qabdu qabdu kenan haka ba sakewa kuma mutum yayi haka amma wanda duk yayi sallah din da duka biyu sallarsa ta yi ko ba ta yi ba sallarsa ta yi musamman a mazhaban mu ta malikiya shi shugaban mazhaban mu gaba daya abin nan yake yi wato sadalu yake yi shi al-imamu malik saboda a cikin mazhabarsa akwai abin da ake kira daga cikin masadirut tashri' waɗanda suke al-mukhtalaf alaiha to imam malik yana da abin da ake kiransa amalu ahlil madina aikin mutanen madina to Imam Malik watakila wannan yana daga cikin abin da ya kafa hujjansa da shi na yin sadalu to amma mutun da hadisai sun zo mana da dama to za a samu abin da muke yi shine qabdu qabdu muke yi insha Allah tabaraka ta'ala amma wanda yi sadalu sallarsa ta yi sallarsa ta yi kuma mai qabdu zai bi mai sadalu na'am zai bi shi wannan ba komai mai sadalu zai bi mai qabdu mai qabdu zai bi mai sadalu insha Allah Allah ya taimake mu
na akramakallah sai wannan wanda ya rangado su bayanai amma ka ce karanta tambayansa kawai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce kamar haka mata na ce tana jinin haila sai ta samu hatsari hatsarin mota ya taka kafanta mota ya taka kafanta har kashinta ya tsage bayan an daura ta sai jininta ya tsaya tana bukatan wanka amma kuma mai dauri ya ce kada a sa ruwa sai bayan ya kwance ɗaurin to yaya za ta yi kenan za ta ci gaba da azumi za ta ci gaba da azumi ne da sallah ba tare da ta yi wanka ba ko kuma za ta tsaya ne har sai an kwance ɗaurin Allah ta'ala ya sa a tashi lafiya
to daga farko Allah ya ba matanka lafiya Allah ya sa kuma kafara ne Allah ya tsara gaba albarka annabi alaihi salatu wassalam um, matanka da ta samu wannan likita ya ce an shi mai ɗauri ya ce kan ruwa ya taɓa sai a yi ƙoƙari a san yadda za a yi ta samu mataimaka ko kai mijinta a yi mata wanka ta yadda ruwa ba zai taɓa wannan gurin da likita ya ce a ɗaura ba zai ya ce kan ruwa ya taɓa ɗin ba ko shi mai ɗauri in yi mata haka aka yi mata wanka shikenan insha Allah tabaraka wa ta'ala sai ta ci gaba ko ruwa bai taba wannan gurin ba to shikenan wannan ba wani matsala insha Allah kamar yadda kuka sani dai mutum ne a yau sai a zo a ɗaura mai kanula an sa maka kanula a hannu za a sa maka drip za a yi maka ƙarin ruwa ko za a yi maka wani abu gurin da aka sa wannan masking tape da ake sa abubuwa na kanulan nan da wannan sellotape din nasu zaka ga ruwa baya penetrating ruwa baya iya shiga ya penetrating ya taba fatan jikinka so a zahiri za ga kamar lam'a ne to amma kuma ai larura ce ba za a ce misali dan likita ya ce ruwa ba zai taba kafanta ba ta ce a ce ba za ta yi sallah ba ba za ta yi wanka ba haka bai yiwuwa shi sallah a duk halin da mutum yake ciki ba a ɗauke mai sallah sai in bai da hankali bai san me yake yi ba amma in ya san me yake yi duk halin da yake ciki ba a ɗauke wa mutum sallah eh ba a ɗauke wa mutum sallah sai sa hatta a wajen yaƙi zaka ga sallah ba ta faɗuwa akan mayaka za a ce wasu su yi suna wasu suna kallon abokan gaba wasu kuma su tsaya suna sallah in sun gama waɗannan su zo su yi kai in ma an yakin yarkin su ne ana ta kankan da takobi to shi ma lokacin sallah yi kana yakin kuma ka gudurta zuciyanka kana yin sallah duka haka ake sannan in mutum ma yana kwance ne ko bai iya motsi ko bai iya yin wani abu a juya shi ya kalli gabar ya dinga yin ima'i yana yin sallah ba abin da yake dauke sallah za a iya samu a yarsa yanda za a yi a wanke gurin da ruwa din zai taba sannan sai kuma ta yi niyya ta yi sallanta insha Allah
na'am Allah ya saka da alkhairi sai wannan yace assalamu alaikum ya malam dan Allah ina da tambaya kamar haka yace matar da mijinta ya furta da baki ya sake ta amma har ta gama idda bai ba ta takarda ba shin ya matsayinta a gurin Allah na gode maulaya matsayinta a gurin Allah sakakkiya ya ta saku matsayinta a gurin Allah sakakkiya ta saku wato yawanci ina gashi dan uwa da yi tambayan yana amfani da urfinmu ne cewan ai wance na rubuta mata takarda saki ba sharadi bane sai an rubuta takarda ba sharadi bane takarda kawai wani karin ta'kidi ne ba shine asalin sakin ba wannan bakin dai da aka furta ya furta yace yayi sakin to shikenan saki ya zau ya zartu ya zartu ba wani abin da zai iya dawo da shi kuma yana ɗaya daga cikin abubuwa uku ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wato salasun jidduhunna jid wa hazaluhunna hazal ko hazalun inji manzo Allah yace abu uku gaskiyan su gaske ne wasan su ma kuwa hazaluhunna kuma jiddun afwan wato wato wasan su ma kuma gaske ne su ba a wasa kawai ka zo ka furta irin kana wasa da matanka eh wance soyayya yayi dadi tafi gidanku na sake ki ce ai wasa nake to ba wasa ta tafi malam shikenan kuma udiyal amrul ladhi fi tastaftiyani ba a wasa da shi kaɗan furta da wasa ma ba wasa to don haka al'asulu a saki shine furtawan ba rubutawa ba eh don haka hukuncin matanka a gurin Allah da ka furta ka sake ta ta saku eh ta saku Allahumma sai in sakin da kai mata ruji ne to shikenan sai kai maza maza ka dawo da abakka amma saki ɗayan kuma yana nan ko saki biyun yana nan in kuma uku ne ka furta ka ce ta tafi shikenan eh ta tafi malam shikenan sai hatta aure hatta tanki hazaujan ghaira sai ta auri wani miji ba kai ba sannan kuma su rabu a bisa sar daɗin rai haka mijin ne ga dama ya sake ta ba kai ka je ka haɗa baki haka abin nan ba sannan sai ta dawo sai ta koma auren ka insha Allah wannan shine abin da yake akwai mata dai ta sako in an furta
na'am sai yace wata tambayar sa ta gaba yace malam yayana ya saki matarsa saki daya ta yi wata biyu kan ta gama idda sai ya rasu sai kuma ta dawo gidansu don ta gama don ta yi idda shi kuma ya ce a'a wai sai ya yi tambaya tukunna sai ya yi bincike a kai naku abubakar haruna daga karamar hukumar kanam a jihar plateau
to mala abubakar haruna matan yayanka tana da gaskiya ta dawo gidan mijinta babu shakka dama asali ma macen da aka yi mata saki wanda yake ruji'i kawai al'ada ce ta kan sa mace ta fita daga gidan ta tafi gidan iyayenta amma in an sake ta al'asulu ko in dai an sake ta sakin wanda za ta iya dawowa ne to ta zauna a gidan mijinta ta yi iddanta a gidan mijin a har in iddanta ya kare ta gama abin da za ta yi ta gama ta yi isbrai ta gama komai to sai a ce mata kuma yanzu to ta fita in mijin bai dawo da ita ba sai ta koma gidan iyayenta amma al'asulun an yi ta zauna a cikin gidan to yanda ka faɗa ya sake ta kila saki ɗaya ko biyu wanda za ta iya dawowa sai kuma ya zama na ya rasu tana cikin halin wannan iddan to wannan matan za ta iya dawowa gidan mijinta gidan yayanka kenan ta zo ta zauna kuma tana da gado za ta ci gado za ta ci gado har yanzu matansa ce saboda bata gama idda ba nan nan kurkusa in ka duba mai risala zaka ga abin da yake faɗa ko mai risala yana cewa wa in allaka sahihu mar'atahu ko talqatan wahidatan idan mutum mai lafiya sai ya saki matansa saki daya fa innahu ma yatawarasa ni yace za su gaji juna in ya sake ta din nan kuma ana yana nufin tana idda fa kenan ya tawara sani ma kanat fil iddati matakar tana cikin idda yace amma fa inin qadat idan iddan ya kare ko a to yace fala mirasa bainahuma ba'da babu id babu gado tsakanin su bayan iddan ta kare fala mirasa ba'dahuma har da ya sake ta sai da bayan ya sake ta yau yau din nan sai ta gama iddanta washe gari kawai sai mijin ya rasu ba gado an gane amma ana yau din nan za ta gama iddanta jiya sai mijin ya rasu to kuma akwai gado haka haka ibnu abdulbar ya kawo cikin alkafi fi fiqi alil madina shi ma al ibnu abdulbar kenan shi ma ba malike ne ko yana cewa walil mutallaqati allati ya haluku zawjuha yace yace walil mutallaqati allati yamluku zawjuha raja'ataha as-sukuna wan nafaqa matar da aka sake ta mijinta in ji shi yace mijinta zai iya dawo da ita to tana da haƙƙin as-sukuna gurin zama wan nafaqatu da ciyarwa a kansa waye tawara sani zama su gaji juna an gane malam tanqadil iddatu matakar iddata bata kare ba fa idan qadatil idda in iddata ta kare yace menene sai yace waqa'atil bainuna wa saqatatil muwarasa shikenan an samu bai nuna a tsakanin su ma'ana kuma sannan wasaƙadatil muwarasa gado ya faɗi to da haka dai matan yayanka da yayanka ya saka wacce yayanka ya saka din nan a tunda tana cikin idda ya rasu za ta dawo gidan ta zauna kuma za ta ci gadon mijinta insha Allah eh sosai kuwa iddan ta sai canza ba sosai
na'am akarmakallah sai tambaya na kusa da ƙarshe yana cewa salam malam da fatan kana lafiya muna sauraron ka malaminmu muna kuma karuwa sosai tambaya ta ita ce wai ana ramukan sallar rakatanin fajiri in ya zamto mutum yana yawan rashin samun sallan asuba wato yana latti samun sallan asuba na gode
to me sa yake lattin samun asuba din me yasa yake lattin samun asuba ya daina lattin mana kawai a huta a raka'atal fajiri ka san ana cewa yawancin mutanen mu suna cewa raka'atanil fajiri ko kuskure ne ba raka'atanil fajiri yake cewa ba raka'atal fajiri har da kai ma bayani kana kai sai ka gyara ai raka'atal fajiri an gane wannan musanna ne idan ya zamanto kuma mudafun ana goge nunun din musanna din sai a goge shi sai ka ce raka'atal fajiri a halin raf'a a halin nasaba kuma ko jarra sai ka ce raka'atayil fajiri ka gane ko to wannan shine to shi malam mai raka'atal fajiri a abin da yake akwai asalin ita raka'atal fajiri kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta rawaito a cikin al-Imam al-Bukhari ya rawaito mana magananta ta faɗa cikin Sahih al-Bukhari bata ga nafilar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kulawa da ita sama da raka'atal fajiri ba in ji na Aisha radiyallahu anha tace har manzo Allah yana faɗa ma cewan raka'atal fajiri habbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha in samu sallar raka'atal fajiri in ji manzo Allah ya fi mun duniya da abin da yake cikin ta to malamai fuka sun samu sabani shin a annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya biyan nafila ko ba iya biyan nafila annabi ya biya ko bai biya ba da sauransu sun tattauna to na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yazo mutlaki cewa duk abin da yake na nafila ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata ba'da al-ba'da al-fajr wa la salata ba'da salati subh wannan hadisi mutlaki ne to amma yanda aka yi dalakin hadisin an yi taqyidin an yi kaidin sa kuma da wani hadisi na daban da haka malaman fuqaha sai suka saba akwai mazhaba abin da ya shafi shafi'iyya da hambaliya suna ganin mutum zai iya biya zaka iya biya haka sauran haka malikiya ma suna ganin mutum zai iya biya amma yaushe ne zaka biya a nan ne ake samun zaka iya biyan wato sallar raka'atul fajiri yaushe zaka biya ba wai kawai ana yin sallan asuba sai ka tashi kai raka'a alfajiri ba mafi yawancin malamai abin da suka tafi suka ce to ka bari sai ba da zawali rana ta bullo lokacin kamar lokacin duha walaha kenan lokacin walaha sai ka biya sallan raka'a alfajiri duk sun yadda za a biya za a iya biya amma sai a wannan lokacin mutanen mu a Hanaf ne ma suka dan tsaurara suna ganin bai kamata a biya ba kawai saboda wancan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa la salata ba'da al-fajri wa la salata ba'da salati subhi to da haka idan mutum ya zo ya biya zai biya din yana so ya biya to ya sani ba wai yana samun yana gama sallan asuba zai biya ba sai ya hakuri so lokacin walaha sai ya hada sai ya biya wannan kenan sannan kuma sai ka shigo sai ka samu liman kana shigowa sai ka tarar da liman yana yin sallah ana cikin sallan asuba to ba za ka ce bari yi sauri in yi nafila raka'ata alfajiri sannan saboda in nayi gama da wurwuri kuma sai in samu me ake cewa in samu liman sallah kenan to shi ma ba za ka yi haka ba kawai in ka shigo ka tarar ana sallah liman yana sallah kawai ka bi liman ka yi sallah in ya so in za ka biya sai ka biya bayan lokacin walaha insha Allah wannan shine ya ce yace eh to wannan wannan da ya takaice ana ana iya biya insha Allah amma ga lokacin bisa sabani na fuqahau a wanda har al-Imam Ahmad ma radiyallahu anhu yana faɗa cewa yace lam yablugna anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qada shay'an min at-tadawwi illa rak'atay al-fajr wa wa wa wa raka'atayn ba'da al-asr al-Imam Ahmad yace ba mu samu cewa ba mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya biya wata nafila ba in banda nafilar raka'atul fajiri da kuma nafiloli biyu da ake su bayan sallar la'asar su ne kawai hadisi ya riske mu cewan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya wancan hadisi kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yawancin mazahibu suke kafa hujja da shi shine hadisin Qais ibn Umar Qais bin Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yana sallah sai ke tambayar sa wannan wace sallah kake sai ke ce manzo Allah sallar raka'atul fajr ne da ban yi ba nake biya manzo Allah bai ce mai komai ba sai ya kawar da kai to kuma ka san dama daga cikin sunnonin manzo Allah sunnonin annabi iri uku ne muna da as-sunnatul qawliya as-sunnatul fi'liya da kuma as-sunna at-taqririyya to wannan sunnar taqririyya ne manzo Allah ya ga yana yi bai hana shi ba to shirin annabi ya karrara shi akan abu ita ma sunna ce hadisin Qais bin Umar Allah ya samu dace insha Allah na kana yana sallan ya fara yin rakatul fajr sai liman ya zo sai ya sauri ya karasa ya bi liman ba yankewa
na na makarar kallon tambaya ta karshe assalamu alaikum ina gaisuwa daga maiduguri borno state tambaya ta ita ce a shin kamar yadda ɗaliban salafawa suke da takardun malamansu na bincike mu ma ɗaliban shehu shin ba mu da shi ne sannan idan muna da shi a ɗaura mu a hanyar bahasi na gode
amma dai wannan dai yanda aka yi wannan dai mai tambayar da ba ɗan ɗariƙa ba ne kuma ɗan ɗariƙa ne ka yi haƙuri lallai ba ɗalibin ilimi ba ne ban gane ɗaliban salafawa suke da wasu takardu ba ai salafawa ba su da takardun da suke bincike he da namu suke bincike kaf salafawan duniya kaf ba ina gaya muku wai salafawan yanzu waɗannan shiririta ba a'a can salafawan duniyan har su ibnu taymiya duk da namu suke amfani har su ibnu taymiya duka da takaddun mu suke amfani yawa in an zo kuma za mu daga maka mutane inna lillahi rajul za a daga maka mutane da dama waɗanda in an ce maka ga su ga irin yanayin ga abin da suke yi da sauransu zaka sha mamaki daga cikin manyan malamai da muke da su daga cikin manyan malaman nan zaka samu malaman duniya yanzu malaman duniya na musulunci nake faɗa kashi casa'in da tara majoritinsu duk ash'ariyawa ne da maturidiyawa to wasu malaman salafa suke da shi kaga ba su da kowa yanzu kuma in zan baka misali na kurkusa wanda babu wani wanda yake da wani abu a musulunci da ya isa ya wadata da waɗannan malaman namu ash'ariyawa ne su ne in ce maka a ɓangaren hadisi in ce maka ibnu hajar littafin safatul bari la hijrata ba'da al-fatih al'imamun nawawi mai sharhu muslim waɗannan dukkansu suna nan in an fara jero maka malamai jingim waɗanda duniyar musulunci babu hali ka zare su face kawai duniyar musulunci za ta rugu za ta yi rub dukkansu ash'ariyawa ne to mai salafa suke da shi da aka da abinda kake ganin ma sun zo suna ce maka sun bude littafi qala wani qala wani daga namu ya faɗa da aka ake samu ma zaka ga malaman su suna faɗa ce wanda su ibn hajar da sal imamun nawawi ahalus sunna ne a sauran ilmai amma a babun aƙida ba ahalus sunna ba ne saboda me ibn hajar bai yadda da Allah yana sama Allah yana sama in yi kaga yana magana Allah yana sama yana maganan ɗaukakan Allah ne a sama amma bai yadda Allah yana zaune akan kujera ya takure a wani waje sama ba dan ko maganan uluwi ma da yake yi zaka je ce wa mahzur malam muna maka gargadi yace nisbatul uluwi ila Allah min jihatil his haka ya faɗa cikin fatul bari yace ina maka gargadi ka danganta uluwi wa Allah uluwi min jihatil hissi ka dauka Allah ne da zatin sa yake sama yawa to kaga haka ya faffada akan waɗansu manganu da akan Ibn Taymiyyah da sauransu da abinda mutane suka nakalto da haka ai salafawa ba su da komai sai da namu suke amfani kawai dai ma'ana wanda yake tambayan imma da shi ba salafi ne ya je kawai yana jin an yi mana kwacen malamai fa shi kala Ibn Hajar sai ya dauka almajirin Ibn Taymiyyah ne la ba haka bane ba ash'ari ne qala al-imam an-nawawi ba ash'ari ne akwai karatun mu da muke yi mai suna na littafin Maulana Shehu Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu mai suna haqiqatu ahli sunnati ko wal jama'a wa makanati ahli tazkiyati bainahum a cikin mun lissafo malamai sama da kusan guda ɗari waɗanda suke kawai rumfar duniya ta musulunci kaf din su ash'ariyawa ne to kaga in ka zo kana batun littattafai dama a shubran radiyallahu ta'ala anu a mazhabar sa malikiyul malikiyul mazhabi ne an gane aqidar sa ash'ariyul aqidati ne an gane ko sannan kana magana masharabi na sufaye sai mu ce maka shuti janne masharabin sa Allahumma sai in kana maganan a'a a cikin dariƙa domin abinda in kana neman kadiya ta fiqihu ba za ka tafi littafin aƙida ka je ka duba ban kana neman abin aƙida ba ka tafi littafin tasawuf ka je ka duba ba ko ka tafi littafin fiqh kowanne mai zaman kansa ne to anan sai ka ware wasu malamai kake so duka sai mu lissafo maka su na duniyar gaba daya na duniyan gaba daya kana nufin bangaren fiqh ne sai mu ce maka kana nufin al-Imam Malik da muke bi salafawa sun fi shi in kana nufin bangaren aƙida ne sai mu ce maka abul hasan al-ash'ari da abu mansur al-maturidi waɗannan salafa sun fi su zaka ga duk malaman duniya almajiran su ne ibn taymiya duka almajiran ma almajirin almajirin waɗannan ne da muka lissafo so zaka ga basu da komai komai da namu suke amfani wanda ya jawo shi ya ce ya bar mana ibn hajar ya ce ya bar mana al-imam an-nawawi in ka jawo shi da da gaske muke faɗa ka bar su ka watsar ka ga ko zaka iya babu su amma ni yanzu ina bukata ibn taymiya da shi da babu shi a musulunci uwarsu ɗaya ubansu ɗaya bai da wani amfani a wajena ina ballantana a zo kan su wani albani ko usaiminu ko bimbazu waɗannan yana buƙatar su zero ne da gwanda goge su a musulunci yafi alkhairi da samun su an gane ba ma buƙatar su kwata-kwata amma su muna faɗa dan taya musu ciwo inda gaske ne su ce sun wadata da malaman mu za su iya ba su isa ba wallahi ba su isa ba an gane to haka ne sannan kuma na abubuwa dai duk suna nan Allah dai mun gode da aka mai tambaya ba mu san wasu malamai kake faɗa ba malaman bangaren maza ba kake magana ko bangaren aƙida ko bangaren tasawuf to in Allah ya sa ka ji sai ka ƙara tambayo shikenan shikenan sai ka ƙara a rabu da su wannan ga nan ba an sa ina ruwanmu da mai tambayan kuma kuma don haka don haka duk abin da yake akwai insha Allah tabaraka wata'ala wannan shine magana magana dai malaman mu su ne a na sama insha Allah yanzu za mu fara tafsirin mu insha Allah akwai sanarwa daga ƙarshe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
الحمد لله آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الموجودات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آه jiya karatunmu mun tsaya akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala in kuntum sadiqin aya ta 31 wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta 32 wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala anan yana hakaito mana irin abin da ya faru tsakanin mala'iku da kuma abul bashari sayyidina adam alaihi salam da abin da sayyidina adam ya rinjayi mala'iku da shi na abin da Allah ya sanar da shi na dukkan ilmai ko wa allama adam al asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ko to da annabi adam yayi wannan to wannan yana gwada muhimmancin yana gwada muhimmancin dan adam da kuma yanda abin da ya fifita dan adam shine ilimi daga ran da dan adam ya aje batun ilimi to shikenan kuma ya fita daga sauran yan adam ya koma wani abu daban al-imamu ali alaihi salam wa karramallahu wajahu yana cewa dan adam an halicce shi akan fitara ne guda uku akan abubuwa guda uku an halicci dan adam akan kwakwalwa an halicce shi akan zuciya abu na uku an halicci dan adam akan ginin gangan jiki in ji sayyidina ali alaihi salam to sayyidina ali sai yake cewa wa ghizaul aqli al ilm abincin hankalinka shine ilimi wa ghizaul qalbi al mahabbatu abincin zuciya shine soyayya wa ghizaul jism abinda jikinka zai ci kuma at-ta'am wa sharab in kana cin abinci kana sha da shi jikinka zai girma to dan adam zaka samu yana rayuwa ne tsakanin wasu halittu guda biyu halitta na ƙasa can can can a daraja da halitta na sama can can can a daraja shi ɗan adam sai ya tsaya a tsakanin waɗannan halittu guda biyu wato halittan can ƙasa shine dabbobi ɗan adam halittan can sama su ne mala'iku to ɗan adam idan ya zama na ya ba wa hankalinsa iliminsa an gane ko to shine fa in sama aqluhu ala shahawatihi asbaha fawqal malaika in dan adam ya zamana hankalinsa ya danna son zuciyarsa bai bi son zuciya ba yayi amfani da hankalinsa da ya raya shi da ilimi sai dan adam darajarsa ta haure fawqal malaika saman malaika amma kuma wa in samat shahawatuhu ko ala menene ala Allahumma salli ala ala qali asbah wa in samat shahawatuhu duna akalihi idan sha'awarsa kuma ta zamanto karkashin hankalinsa ta danna hankalinsa ba hankalinsa bane ya danna sha'awarsa sai ya ce shi kuma asbaha duna alhaywan sai ya zama karkashin dabba kuma ulaika kal an'ami balhum balhum azal to dan adam ya samu wannan fifikon ne saboda ilimi shine Allah yake gaya mana cikin suratul baqara wannan aya da Allah ya ce wa mala'iku ya koya wa annabi adamu annabi adamu ya rinjaye su da ilimi nan da nan mala'iku sai suka sako qalu subhanaka sai suka ce tsarki ya tabbata maka ya ubangiji la ilma lana mun yadda ba mu san komai ba illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu domin innaka antal alimu kai ne masanin abin da yake ciki da boye masanin sarari da boye alhakimu masani mai aje mai hikima mai aje duk abin da ya ga dama cikin hikima kuma Allah baya yin abin da ba hikima a cikin sa qala sai Allah ya ce ya adam to ya adam anbi'uhum bi asma'ihim tunda sun yadda yanzu kafi su sani ba su labaran sunayen waɗannan abubuwa falamma anba'ahum lokacin da annabi adam ya ba mala'iku labarin waɗannan abubuwa bi asma'ihim da sunayensu qala alam aqul lakum Allah sai ya ce wa mala'iku ai dama na gaya muku inni a'lamu ghaibas samawati na san abin da ya buya a cikin sammai wal ardi da abin da ya buya cikin kasai wa a'lamu ma tubduna na san abin da kuke boyewa kuke rayawa a cikin zuciyanku na cewa ku ne halitta mafi daraja Allah ba zai halicci wani halitta da take da girma a gurin Allah sama da ku ba Allah ya ce na san kuna faɗan haka wa ma kuntum taktumuna abinda kuke bayyanawa kenan na abin nan wa ma kuntum taktumuna da abinda kuke boyewa to wannan shine ayar da muka karanta jiya kuma insha Allah wa iz qulna
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash shajarata fatakuna min az zalimin Allah tabaraka wata'ala ya ce wa iz wa katina ya rasulullahi ko ka ambaci iz lokacin da qulna muka ce lil mala'ikati wa mala'iku muka gaya musu isjudu li adama ku faɗi ku miƙa gaisuwa ku yi sujada wa annabi adamu ai sujudi tahiyyatin wa ta'zimin sujada na gaisuwa kuma na girmamawa la sujuda ibadatin ba sujada ce ta abautawa annabi adamu ba fahimtum ashe kaga anan muna da wata mas'ala da mutane ya kamata su gane tun daga mala'iku sun faɗi sun durƙusa sun yi sujada wa annabi adamu me ya bambancin sujadar da suka yi da sujadar da ake yi wa ubangiji bambancin niyya ne wanda in yazo zai yi wa Allah sujada yana yin sujudu ibadatin lillahi su kuma mala'iku da suka yi wa annabi adamu sujudi sujudi tahiyyatin wa ta'zimi ashe idan nazo naga wani babban malami ko wani babban shehi ko wani mutum ko babana ko mahaifiyata sai na durƙusa na gaishe su wannan nayi shirka ban yi shirka ba da shirka ne da mala'iku ba su yi ba da na durƙusa wa mahaifina ko malamina ko mahaifiyata na durƙusa mata ne ko durƙusa masa ne durƙusawan ibada ne ko durƙusawan girmamawa girmamawa kamar yadda mala'iku suka durƙusa wa annabi adamu durƙusawan girmamawa an gane kaga wannan ba sujuda bace irin ta sujudu ibadatin an gane to wannan haka yake in an je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya shiga raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai ka Madina kar ka sake Allah ya maka wannan babban alkhairi ya kai ka gurin baina ya dai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zama na an sa maka gaba a zuciyanka kana kallon annabi bai kai ba kana zuwa kawai assalamu alaika ayyuha annabi kawai ka shige ba ruwanka ka tsaya da ka samu khushu'i ka samu huduri ka tsaya ka yi addu'o'i a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai a yaudare ka da sunan bid'a la man qala innaka ta'budu muhammadan faqad zalamaka duk wanda ya ce annabi kake bautawa ya cuce ka kai ka san ba annabi kake bautawa ba an gane ko amma girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar yanda alqur'ani yanzu na dauki alqur'ani zaka ga in na ganshi a wani waje za a ce yanzu kawai ka zo ka ga alqur'ani an ajiye shi a wani waje kawai sai ka zo ka ce kawai ba ruwanka da shi wannan littafin Allah ne kawai na san littafin Allah ne na yadda da shi in shige ko kuma zaka tsaya ka dauke shi ka girmama shi ka sumbance shi ka ƙara daidaita shi haka ne to ka yi ma alkur'ani haka a mazaunin kana bauta mai ne saboda me sa ka yi mai haka saboda sunan shi kalamullah zancen Allah ne an gane yanzu watan nan da muke ciki watan ramadana me sa muke girmama shi saboda sharu ramadana allazi unzila fihi alqur'anu saboda azumi a cikin sa ko ba haka bane ba to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in mun zo muna girmama shi girmamawan zaka ga kai tsaye ma ba ma annabi take nufa ba kai tsaye tana tana nufan Allah ne an gane ko saboda ina girmama annabi ne saboda li'annahu rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah ne man man ata'a rasula man yuti rasul man yuti rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi annabi Muhammadu wa ya bi Allah ya bi to bil muqabil ashe wanda din ya girmama annabi wa ya girmama fa in tuti'uhu tahtadu haka ne ko walin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah da haka kar mutum Allah ya kai ka wata rana ka je Madina asara ta ɗebe ka wani abun mamaki da naji wai wasu a garin a ƙasan nan na Najeriya wai ka ji mutum ya biya kuɗin umara ya tafi umara amma in ya je kawai sai ya sauka a Makka ya yi umaransa ya dawo ziyaran annabi shirka ne shi ba zai je ba sai ya dawo ka tafi baka la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sha wahala banza wallahi yayi yayi umra yayi amara amara yayi ba umra ba wallahi yayi kai a banza kai a wofi ka tafi garin me manzo Allah ya maka haka gaba sai sa wannan muke kyautata mai zato Allah ya yafe mai dille fuffukansa Ahmad Bamba gashi ne ba wahabiye ne amma karshe karshen rayuwarsa fi ukhrayatil umri nasa waɗansu maganganu da ya yi masu kyau ya ce duk wannan abu da ake zafafawa a hana mutum ya je ya ziyarci annabi muhammadu ya ce waɗansu abubuwa ne daga baya suka tsoro ya ce bayan da alhaji zai zo ka ce mai zai je madina sai ka ce mai zai je ya ziyarci masallacin annabi ne ba annabi zai je ya ziyarta ba ya ce duk yadda za ka yi zuciyarsa ba za ta taɓa gushewa da cewa annabi zai je ziyarta ba sai dai tana ce mai za ka ziyarci annabi shi kuma yana ce mata ƙarya kike ƙarya kike amma ita sai ta yi ta gaya mai annabi za ka ziyarta an gane na shehu ibrahim ne ce in wani ya ce shi wani waje zai ziyarta ya ce ni kuma annabi muhammad zan je ziyarta ƙarya ne ba masallaci muke ziyarta ba manzon allah muke ziyarta ba ruwana da wani masallaci ba ruwana yawwa ba ruwana da wani masallaci ma man kana yanhulil madinati za'iran siwahu fa inni tu ahmada za'ira haka shi ibrahim yace a lokacin wani zaka ziyarta ba wani masallaci annabi zamu ziyarta ta yi wa ta yi wa wadda za ta yi wa wani ciwo ta yi wa wanda ta yi wa wani ciwo kuma duk wanda ma ya tafi umara ma bai je ya ziyarci annabi ba yayi aikin banza yayi aikin wofi ya je kawai ya zagaye ɗakin kaba ne ya dawo bai da komai wallahi duk wanda ku ku kiyaye imanin ku jama'a yawwa wannan maganan mu muna faɗa ne to da ubangiji ya ce ga mala'iku sun yi wa annabi sujada a nan sun yi wa annabi adamu sujada sujadan bauta mai suka yi ba sujadan bauta mai bane sujada ne li ta'azimihi an gane wa ilqa'i tahiyyati haka Allah ya gaya musu kuma ubangiji ne tabaraka wa ta'ala ya ce su yi to bari ku ji abin mamaki da Allah ya ce su yi sujadan fasajadu duk mala'iku sai suka yi sujada illa iblisa sai dan iska iblis illa iblisa sai iblis dan iskan duniya kenan shi kadai so kake ka zama cikin rundunar sa ya sayyidi ce ka girmama annabi ko a durkusa ko yana abu ko iyayenka ko malamai ka ce kaza al'adan iblis ne shine baya wannan illa iblisa aba malam yaki wastakbara yayi girman kai bai isa in durkusa mai ba mutum a ce ka gaisa da babanka gashi haka albani da ya mutu yake faɗa ko albanin zaria in ka je ka tsaya ka gaishe da mutanenka ko kanka yayi rawa haka ka zama mushriki kai shirka haka ya faɗa kowa ya san wannan ko ba ka yi faɗa ba ko kanka yayi rawa haka ka yi shirka in zaka gaishe da mutum ka tsaya cak izala a daina durƙuso karshe kuma sai ka ga wani shi wani ma ba durƙuso yayi ba da ya zo gaban shehin izalan san kawai sai ya faɗi sujadan da Allah ya ce kar a yi mala'iku kar su yi shi yayi amma kuma ya gama wannan sujadan fa a gaban malamin sa ya tashi ya sara yayi haka yana miƙewa kuma sai ka ji hawo kan minbari innal hamdalillah ubangiji ya gaya mana durƙuso haramun ne ittaqillah ya rajul ittaqillah a ji tsoron Allah ilimi bai koyar da wannan abin da izala kuke yi ba ba daidai bane a ji tsoron Allah a gyara to kun ga wanda ya fara sabawa illa iblisa a bawas takbara sai dai ka zamo yan rundunansa was takbara ya girman kai sai sa malamai suka ce awwalu ma'asiyatin usiya bihal haqqu tabaraka wa ta'ala hiyal kibru farkon sabo da aka fara sabawa Allah da shi shine at-takabbur jiji da kai dagawa da ganin nafuwa ne shedan shi ya fara yin wannan abu to mutumin da kake yi wa iyayenka dagawa ita mahaifiyarka karkamance da za ta haifo ka ba a tsaye ta haifo ka ba wallahi a durƙushe wallahi wata ma a kwance haka ta haifo ka kuma ka gama gadaran ka ni ba zan durƙusa ba ba sunna bane an jima ka shiga bayan gida ka durƙusa wa shadda duk tsiyarka wallahi da Allah ya gwada maka kai ba komai bane kana gamawa kana zuwa zaka durƙusa fa kai ta sako alhajin birni to kaga da ka je ka durƙusa wa shadda da ka durƙusa wa iyayenka da malamanka wanne yafi an gane ko to wannan shine farkon sabo da aka saba wa Allah da shi shine shedan da wannan yayi da aka karku za girman kai an ce wai iza zada ilmul mar'i zada tawadu'a wa in zada jahlul mar'i zada taraffu'a wa fil ghusn min hamli thimari misaluhu wa in ya'ru min hamli thimari tamanna'a haka mutun yake kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa girman kai al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani fi shay'in qasamtuhu wala ubali ya Allah kaji haka Allah ya faɗa girman kai malam Allah ya ce alkibir ya uridai girman kai gwadona ne mayafina ne wal azamatu izari jiji da kai dabwaya in ji Allah tabaraka ta'ala ya ce wannan abin sawa na ne ya ce fa man naza'ani fi shay'in duk wanda ya shiga cikin wannan rigar ya ce shi ma zai yi girman kai bayan ya san ba na shi bane Allah ya ce qasamtu wala ubali zan karya gadan bayansa da haka Allah ya karya gadan bayan shedan Allah ya karya gadan bayan shedan an fahimta to dan haka menene hikimar girman kai kai kullun kawai in ka haɗu da mutane sai dai a ganka hannu haka cak kawai ka tsaya yanzu kwanaki professor Ibrahim Makari da yazo saboda tawadu da kaskantar da kai da kowa in zai gaisa zaka ga yayi haka ba haka yake yi ba za ga ya gaisa amma su sai suke nema su daga shi daga halin mala'iku su kawo shi halin shaidan waye ce ka durkusa waye ce ka durkusa to kun gani waye ne fasajadu illa iblisa eh to ka zamo dan gidan iblis amma shi robe sai za ga ya haka ya gaisa da kuma kowa in zai gaisa an gane ko to wannan shine hakikanin kar ku dauki girman kai in kun ga malaman ku ko kun ga dattijai a hanya karka je kana gaisa da dattija kana ba shi hannu a tsaye haka tsaye gigi wallahi Allah zai kwashe albarkanka wallahi zaka tashi baka da albarka kai ka daina mun surutu ka kashe waya Allah zai kwashe albarka Allah zai kwashe albarkan ka an gane so da haka lalle ya kamata a kula da wannan fasajadu illa iblisa aba wastakbara ai imtana mimma amarahu Allah bihi wa takabbara anhu shedan yake abinda Allah ya sa shi ya girman kai wa kana minal kafirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan ya zamanto daga cikin kafirai saboda yayi girman kai Allah ya tsare mu da girman kai sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa qulna sai muka ce ya adamu ya annabi adamu uskun anta wa zawjukal janna uskun anta wa zawjukal janna ku shiga aljanna kai da matanka kun samu gidan zama ku zauna ku zauna to kage dindan fa muna tsatsan annabi adamu din muna nan gidan mu na farko kenan kowan mun nan da kuke gani asalin gidansa kenan a tsatsan annabi adamu ya shiga uskun anta wa zawjukal janna to wa kula min haragadan malam ku ci ku sha yanda kuke so a aljanna ai kula min simaril jannati ku ci daga yayin itatuwan aljanna akalan ragadan wasi'an hani'an shi irin yanda kuke so haisu shi ituma yanda kuka ga dama amma da sharadi na yi muku izinin ku ci amma wala ta tsaraba hadhihi shajarata kullun ku kuka kusanci wannan bishiyar wannan bishiyar Allah ya hana su ai la ta'kula min hadhihi shajara kar ku ci daga wannan bishiyan sayyidina abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhu a fassaran wannan ayin yace hiyal karmu ita ce bishiyan alkarmu menene alkarmu yani al'inabu inabi ita ce bishiyar inabi Allah ya hana su su kusanci wannan bishiyan idan kuka kusance ta Allah ya ce kar ku je kusa da ita fatakuna min na ballantana ku kasance daga cikin azzalumai masu zaluntan kansu an gane wanda suka saba wa umarnin Allah tabaraka wata'ala to ana yin haka abokin gaban su yazo fa azallahu mashaytanu anha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya walakanta shedan Allah ya tsine masa albarka fa azallahu mashaytanu anha okay to bismillah ba karanta shi wato fa azallahu
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
شيطان da kuke ganinsa shine farkon abokin gabanka a duk cikin ɗan adam duk cikin ‘yan adam baka da abokin gaba sama da shaidan ko da kafirai ba za ka kinsu irin yadda kake kin shaidan ba kun san me sa saboda su kafirai da yiwuwan kafiri yau yana kafiri gobe ya musulunta to za ka yi mura'atin kwaɗayin ya musulunta ɗin nan duk kafircinsa amma shi shaidan dama an ce mai fakhruj min hafa innaka rajim an kore shi wa inna alayka la'anati ila yawmiddin dama an riga an kore shi la'ananne ne shi baka mai kwadayin cewa zai dawo kan hanya amma kafiri to ko kafiri ba za ka tsane shi irin yanda ka tsani shedan ba to shedan da kuke gani ubangiji tabaraka ta'ala tun da lokacin da ubangiji ya kore shi yace fa kharuj min hafa innaka rajim ka fita daga cikin aljanna ka zaman to jefaffi wa inna alayka la'anati ila yawmiddin la'anta ta ta tabbata akan ka har zuwa ranar tashin kiyama to daga nan shaidan sai ya ce to tun da aka yi mai wannan abin cikin suratul araf sai ya roki Allah wani addu'a sai ya ce wa Allah me qalan zurni ila yaumi yub'afu Allah a jinkirta min kar a kashe ni har zuwa ranar tashin kiyama Allah sai ya ce mai fa innaka minal munzari to ka tafi an daga maka kafa daga nan har tashin kiyama shaidan yana nan tun daga ran da aka halicci baban mu annabi adamu kafin halitta annabi adamu shaidan yana nan har zuwa kuma ranar tashin kiyama zai kasance an gane kala shedan sai ya dauki wani alkawari to wani alkawari da shedan ya dauka ya kamata mu yan adam bi taka tsantsan mu yi hattara domin kar mu dinga fadawa tarkonsa ko yaushe tare da cewa Allah ya ce ya ba bayinsa na gari kariya alkawarin da shedan sai ya dauka ya ce kala shedan sai ya ce fa bima aghwaytani ni kuwa Allah tun da ka tabar da ni la aqudanna lahum siratakal mustaqim ni ko zan je duk hanyar da kace musu su bi da za ta kai su aljanna za su je su tarar da ni nayi bake bake a wannan hanyar na zauna kai ba zan ma bar su ba sun mala'atiyan nahum min baini aidihim suna dumfara gaban su to za su tarar da ni ina nan ina jiran su wa min khalfihim in sun juya baya ma sai sun ganna na tsaya cak ina jiran su wa an aimanihim malan daman su sai sun tarar da ni wa an shama'ilihim hagun su ma sai sun tarar da ni kai ya ce wala ta jidu aksarahum shakirina Allah na maka alkawari ba za ka samu mafi yawan yan adam suna masu gode maka ba Allah ya tsine masa albarka Allah ya walakanta shaidan Allah ya shiga tsakanin mu da shi an gane ko sai yasa babban maganin sayan da alkur'ani ya faɗa wa in ma yanzakan naka mina shaitani nazgun fasta'iz billah kana jin ya kawo maka wani kokonto malam fasta'iz billah ka nemi tsari daga ubangiji tabaraka wa ta'ala to amma duk da haka akwai wani rindina akwai wani abin da shaidan yake yi an gane na samar da wani kayan aiki to kayan aikin sa ƴaƴansa da yake famfawa ya hura a jikin dan adam to ya fi shi shaidan din sharri kun san wani kayan aiki ne ita ce zuciya ita in shaidan ya gina ta ya hayya ta to takan zamunto sharrin ta yafi sharrin shaidan Allah ya tsare mu da duka wala tuti minhuma khasman ko wala hakami rufu qaidal khasmi wal hakami inja al imam al busiri to haka shaidan ya fada to bayan shaidan yayi wannan ya ce zai zo mana ta gaban mu ta bayan mu ta daman mu ta hagun mu zai tsaya mana a hanyar Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya bashi amsa a cikin suratul isra'i da duk wanda za su bi shi qala zhab Allah ya ce to shikenan haka kace izhab ka tafi faman tabi'aka minhum amma duk wanda ya yarda ya ce kai ne ubangidansa ya bi ka ya ce fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura to na tanada muku wutan jahannama tana nan tana jiran ku Allah ya ce wastafiz man istata'ta minhum ka wafto malam wanda duk zaka iya minhum daga cikin yan adam ka yi amfani bi sautika da muryanka to malamai sun samu sabani sun samu sabani kan menene muryar shedan wasu malamai suka ce muryar shedan ana nufin algina'u amma da ka duba mafi yawan malamai da dama su suka ce a khassasa muryar shedan da algina'u bai yi ba duk wani murya da zai zamanto zai kira zuwa ga saban Allah sunan wannan muryar muryar shedan an gane sunan wannan muryar muryar shedan bi sautika da sautinka wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik sannan kuma Allah ya ce kai kururuwa malam ka tura rundunoninka na wanda za su farauto maka yan adam bi khailika malam mahayanka kenan wa rajlik da waɗanda suke tafiya a kafa duk rundunanka ne ka tura su wa ajlib su daga murya su yi kururuwa su nemo maka mutane wa sharikhum fil amwali Allah ya ce ka je ka yi ta tarayya da su cikin dukiyoyinsu baka cire zakka shedan yayi tarayya cikin zuciyanka dukiyanka dukiyar da ka samu ta hanyar haram yayi tarayya a ciki dukiyar caca dukiyar giya dukiyar kaza duk irin wannan kaga wa sharikum fil amwali kenan wal auladi Allah ya ce kayi musharaka da su har a cikin ƴaƴansu wa idhum kai ta musu alƙawari amma wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura alƙawarin da shedan yake wa ƴan adam kawai duk rudi ne Allah daga ƙarshe sai ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma bayina kan laisa laka alaihim sultan baka da tasiri baka da wani iko a kansu inji Allah tabaraka ta'ala yace wa kafa bi rabbika wakila ya ishe su ubangiji ne ya zamanto wakilin su Allah ka samu daga cikin bayinka wa mimma zadani sharfan wa izza wa kittu bi akhmasi ata'u tharayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya dan haka kowa ya kasance cikin qul ya ibadi ya gama yi kaji ko da ya je fa ya je ya sa bayin Allah sun saba wa Allah din Allah sai ya ce qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina da kuka zalunci kanku la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahamar ubangiji inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a duk laifin da shaydan ya sa ko kai zan yafi saboda akwai inaya an gane to da wannan abin Allah yake gwala shaydan da wannan abin Allah yake gwala shaydan to in Allah ya yadda duk musulmai muna cikin wannan a kira na Allah na cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan ko da shedan ya ɗebe mu an gane ku mun yi wani abu to insha Allah tabaraka wata'ala za mu dawo za mu dawo kan siti albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul nuri ubangiji yana mana yana mana tahziri yana mana me ake cewa gargadi ko da Hausa yana cewa ya alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan wa man yattabi khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya ku wadanda kuka yi imani kar ku bi sawa hanyar shaitan wa man yattabi khutuwati shaitan duk wanda yake bin hanyoyi na shaitan fa innahu shi shaitan ya'muru bil fahsha'i yana umarni ne da al fahsha wal munkari da mummunan aiki haka a suratul nisa'i Allah yake cewa wa man yattakhidh shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina wanda duk ya rike shaydan cewan shine waliyinsa kuma bayan Allah to wannan yayi hasara hasara wanda yake bayyananne babba haka a suratu Ibrahim za ku ga lokacin da aka je lahira shaydan ya gama ta'adinsa yan wuta sun shiga wuta tare da shaydan to shaydan zai tashi a cikin wuta ya hau kan mimbari ya yi hudu ba a wutan kwarai da gaske haka malamai suka ce zai hau kan mimbari ya hudu ba ga abin da zai faɗa Allah yana gaya mana wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr bayan komai ya gama yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqq to ku yan wuta kun mance Allah fa yayi muku alƙawari alƙawari na gaskiya cewa kar ku bi ku bi hanyoyin da annabawan da ya turo za ku shiga aljanna yace wa wa'adtukum ni ma kuma sai na zo na yi muku alƙawari fa akhlaftukum amma kuma sai na saba alƙawarin da na yi muku mayaudari kenan yace wa ma kana li alaikum min sultan ni bani da wani tasiri akan ku bani da wani iko akan ku illa an da'autukum kiran ku nayi fastajabtum li ku kuma kuka ce kun ji kun gani mun yadda za mu bi ka ya shedan Allah ya kiyaye an gane ko yace to fala talumuni da haka kar ku zarge ni ku kuka kawo kanku walumu anfusakum ku zargi kanku yace ma ana bi musrikukum wa ma antum bi musrikiyya ba abinda zan iya muku kuma ba abinda za ku iya min yace inni kafartu bima ashraftumuni min qablu ni yanzu na kafirce da duk abin da kuka ce da ni ne ubangijinku da ni ne jagoranku yace yanzu ba ruwana da ku ku yi can in yi nan an gane ko Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alim azzalimai da shedan da mabiyansa suna cikin azaba mai radadi to wannan shine shedan dan haka ai kiyaye shine ubangiji tabaraka wataala yake gaya mana tun illar da shedan ya mana daga farko an gane da yazo cikin aljanna fa adallahum ash-shaytanu anha ai auqa'ahu auqa'ahu ma fi zallati bisababi bisababi hawa aghwahu ma bil akli shedan sai ya yaudare su ya cutar da su yasa suka je suka ci wannan bishiyan an gane to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce bayan shedan ya yaudare su fa akhrajahu ma mimma kana fihi shedan sai ya fitar da su daga cikin ni'imar da suke ciki na zaman aljanna ko in ce ya fitar da mu tunda hadda mu a lokacin muna tsatsan annabi adamu mimma kana fihi na abin da suke ciki minan na'im min na'imil jannati na jin dadin aljanna wa qulna Allah ya ce mu kuma sai muka ce to wa qulna hibitu Allah ya ce sai muka ce to shikenan ku sauko daga aljannan da annabi Adamu da sai da tuna Hawwa'u alaihi masalam Allah ya ce duk ku sauko daga aljanna ba'dukum li ba'din adu sashin ku ya zamanto abokan gaba wa sashi ma'ana shedan ya zama abokin gaban ku kuma ku zamanto abokan gaban shedan saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu fattakhizuhu aduwa wa lakum fil ardi mustaqarrun ku zauna in kun sauko ku zo cikin ƙasa kuna da mustaqarrun wani gurin zama da aka tanada muku ilahi ne wa mata'un ilahin da kuma dan jin daɗi na wani ɗan lokaci kaɗan fatalaka ko
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم باين النبي آدم sun yi abin da ake cewa tarko aula ya yi abin da ake cewa tarko aula sun ci wannan bishiyar to annabi adamu sai ya nemi ya tuba a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin ko annabi adamu sai ya anshi wasu kalmomi daga wajen ubangijin sa yayi amfani da wasu kalmomi wannan kalmomi da ya amfani da su fataba alaihi Allah sai ya karbi tuban sa innahu domin shi ubangiji huwa tawwabu shine mai yawan karban tuban bayinsa arrahimu mai jin kan bayinsa to wannan kalmomi da annabi adamu alaihi salam ya yi amfani da shi a cikin suratu al-araf Allah yana gaya mana yana cewa qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qala rabbana annabi adamu da sayyidatuna hawwa suka ce rabbana zalamna anfusana ubangijin mu mun zalunci kanmu fa lam taghfir lana idan baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu lanakunanna minal khasirin to bayan wannan kalmomi kuma sun yi amfani da wasu kalmomi ta hanyar yin tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Imam Hakim ya fitar da hadisi wanda yake yace kuma hadisi ne ingantacce wasu malamai da dama suka bi shi suka bi shi tare da an samu wasu malamai sun raunana hadisin saboda musamman salafawa sun kaiwa hadisin hari tunda Ibn Taymiyyah ya ce ba kyau kuma yana son ya haramta tawassuli da annabi Muhammadu to amma dai hadisin malamai da dama kuma sun inganta shi ala ra'asihim shi al-imamu hakim da ya rawaito lokacin da annabi adam yayi wannan abin lam maktarafa adamul khati'a lokacin da annabi adam yayi wannan laifi yace rafa'a rasahu ya daga kansa sama yace fara'a maktuban fi qawaimil arshi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yaga an rubuta a jikin makengeman al-arshi an rubuta la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi adamu da yaga rubuta haka sai ya daga kai sai ya ce Allah ina tawassul ya ce Allah ka gafarta min saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya tambaya annabi Adamu wa kaifa araftahu ta yaya aka yi ka san shi walam akhluquhu ko ma halittansa ban yi ba sai ya ce lamma lamma ra'aytu ko annaka adafta ismaka ila ismihi fa araftu annahu la tudif ismaka ila ismi ahadin illa habal khalqi ilayka au kama qala mimma hadha ma'anahu da yace lokacin da na daga kaina na ga al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai na gano sunan muhammadur rasulullah din nan wani babban suna ne a gurin ka Allah kuma na san ba za ka jingina sunanka da sunan wani ba sai sunan wanda ka fi so daga nan sai na gano cewa Allah tabaraka wa ta'ala ka fi son manzo Allah kan komai Allah sai ya ce to haka yake ya ce to na gafarta maka saboda manzo Allah ya ce walau lahu ma khalaqtuka da ba dan annabi Muhammadu ma da ban halicce ka ba ibnu taymiya yayi ta kokuwa da wannan hadisi kun san duk wani abu da aka ce girman annabi ne al'adar salafiyya shine su ruguje abin al'adar su shine wahabiyawa in an ce wani abu girman manzo Allah ne su ruguje wannan al'adar su ne marufi ko ya sani to ibnu taymiya yayi ta yayi ta kokuwan rushe hadisin amma dai daga karshe bayan hadisin yana da shawahid da suka karfafe shi suka kawwama shi hatta shi kansa ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa yayi magana cewa babu laifi in Allah ya halicci ƙasa domin mu walar da wada halil anam sannan Allah yana faɗa cikin alkur'ani khalaqa lakum khalaqa lakum sakhara lakum sakhara lakum yace to ai ba abun mamaki bane in an ce an yi duniya ko an halicci annabi Adamu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga koda ya ce hadisin ta hanyar ilimin isnadi hadisin da ifi ne amma ma'anan hadisin kuma ibnu taymiya ya yadda zai iya bayuwa cewan Allah ya halicci annabi Adamu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujjojinsa saboda Allah ya ce khalaqa lakum khalaqa lakum wannan ayoyin din da kuma irin su sakhara lakum wanda duk mun karanta su rana an fahimta to wannan yana ɗaya daga cikin su ma kalmomin da annabi Adamu ya amfani da su Allah ya karbi tubansa amma salafawa sukan kushe abin ba dan komai ba kiyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda suke amfani da cewan suna ganin bai kamata su a ce annabi yana da wannan mukamin ba suna ganin in sun yi haka kamar sun ragu da wani abu to Allah ya kubutar da mu da daga sharrun sa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ubangiji shine yake cewa a yake cewa farma walakum fil ardi mustaqarrun ilayhi fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim qulna ubangiji yace aybitu minha jami'an gaba dayan ku gaba ɗayan ku ku sauka to kaga Allah da ya ce gaba ɗayan ku ɗin nan ai ba yana nufin annaba Adamu shi da nana Hawwa'u ba yana nufin da shi da haddasa shedan ɗin da kuma mu gaba ɗaya jami'an dalili sai Allah ya ce fa imma ya jannakum minni hudan ku jira har sai lokacin da duk shiriya ya zo muku daga gare ni Allah ya ce duk lokacin da shiriya ya zo muku daga gare ni wani irin shiriya turo annabawa to ai kaga shi annaba Adamu dama ya annabi ne ko ba haka ba to su waye Allah yake ce musu duk lokacin da shiriya ya zo muku ma'ana mu da muke cikin tsatsan annabi Adamu Allah ce ke cewa man tabi'a hudaya duk wanda ya bi shiriya na na annabawa da na turo fala khawfun alaihim waɗannan ba su dauke da wani tsoro wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba ranar kiyama wallazina kafaru waɗanda duk suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabun nari wannan sune yan wuta hum fiha khaliduna za su dawwama titir a cikin wuta har abada Allah ya tsare mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan bayan mun gama fassaran ayoyin nan shi a Sheikh Muhammad Ali Sabuni ya kawo wani fawaid waɗanda suke yana da kyau mutane su san su dangane da waɗannan ayoyin da muka karanta daga ciki yace al'ula fa'ida ta farko yace kaifa yasihhu sujud li ghairillah ta yaya za a ce an yi sujada wa wani Allah an gane ko wal jawabu abin da yake amsa ma'anan shine anna suj- anna sujudal mala'ikati sujadan mala'iku li adama wa wanda suka yi wa annabi adamu kana littahiyyati gaisuwa ne suka yi wa annabi adamu wa kana sujudu tashrifin wa takrimin sujada ce ta sharrafawa da karramawa la sujuda salatin wa ibadatin ba sujada ce ta sallah da bautawa annabi adamu ba qala zamakhshari yace al-imam zamakhshari ya faɗa cikin al-kashaf kenan tafsirin sa ko yana cewa as-sujudu lillahi ta'ala ala sabilil ibada sujada wa Allah a ana yin sa ne ala sabilil ibada in za a bauta wa Allah wa li ghairihi in sujada wa wani Allah ne kuma ala wajhi takrimati a bisa fiska ne na girmamawa kama sajadatil mala'ikatu li adam kaman yadda mala'iku suka yi sujada wa annabi adam wa yaqub wa abna'uhu li yusuf alaihi salam da annabi yaqub da ƴaƴansa su kuma me suka yi sujada wa annabi yusuf ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidina to wannan ala sabili takrimati kenan as-saniya yace fa'ida ta biyu a gurguje qala ba'du salihin wasu daga cikin salihai suka ce sabiqul inayati la yu'athiru fihi huduthul jinayati Allahu akbar duk wanda yake sabiqul inayati tun daga farko Allah ya riga ya kare ka ya ce kai nashi ne to dan kayi laifi laifin baya tasiri a jikinka an gane annabi adamu sabiqul inayati ne tun can shi annabi ne abinda Allah ya ce fa azallahu mashaitanu din nan ba zai cira annabi adamu daga da'ira annabta ba shaitan ya samu riba a kansu an gane iyaka ya ce sun sako aljanna yanzu kuma sun koma ba shi kenan ba shi kuma shi yayi asara saboda mai annabi adamu sabiqul inayati ne tun can Allah ya riga ya kare shi la yu'assiru fihi huduthul jinaya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sai Allah ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama in akwai laifin da kai a baya an gafarta wa ma ta'akhkhara inda akwai wanda zai zo a gaba ma an yafi an gane irin su afallahu anka ai amma yafe maka lima azinta lahu me yasa aka yi musu izini an gane to shine ma'anan sabiqul inayati la yu'athiru fihi hudusul jinayati sannan yace wala yahutta ar-rutbatul wilayati lafi baya saukar da wilayan mutum zaka iya ganin mutum a ce maka waliyi ne amma sai ka ganshi kuma ya sha giya na'am sai kuma kaga yayi zina na'am kuma yana nan a waliyin nan nasa an gane saboda ba masumi bane shi yasa da waɗannan dolayen su wasu daga cikin izala zaka ga sun sai suna hukunci da zahiri su ga mutum fitu-fitu su ce yanzu wannan kaza mun wannan kaza shine wannan duk ba da shi yake auna bayin Allah ba an gane kuma zaka iya samun bayin Allah su yi wani abu na laifi saba wa Allah illa iyaka su in sun yi ba su dawwama akan laifin nan da nan suke yin iqla'i su sauri su tuba an gane to shine yake cewa wala ya haqqu ar-rutbatil wilayati baya saukar yin laifi baya saukar da wilayan mutum yace fa mukhalafatu adam allati aujabat lahu al-ikhraj min dadil karamati sabawa da ake ganin a zahiri annabi adamu yayi wanda ta sa aka fitar da shi daga cikin aljanna yace lam tukhrijhu an haziratil qudsi bata fitar da annabi adamu daga da'irar tsarkaka ba tsarkakakke ne shi walam tul walam tuslibu taslubhu walam taslubhu rutubatal khilafa sannan kuma bata cire mai rigan khalifanci da Allah ya bashi ba inni ja'ilun fil ardi khalifa bal ajzalallahu lahu fil ataya bal abun ma da shedan ya sa yayi sai Allah ya ƙara ninninkawa annabi Adamu kyauta ya zama na an bashi an bawa ƴaƴansa sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada sannan ubangiji ya zaɓe shi fataba alaihi yace laifin na yafi wahada kuma ya ƙara mai shirya akan shiryar da yake da ita qala sha'iru mawaki yana cewa wa idal habibu ata bi zambin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i in masoyi yayi laifi daya to kyawawan ayyukansa kuma kawai sai su zo da dubunnan abubuwan da za su cece shi akan laifi ɗayan nan an gane to wannan haka yake mas'ala ta uku a gurguja daga ƙarshe hal kana iblisu minal mala'ika shedan yana daga cikin mala'iku shi ma mala'ika ne aljawabu ga amsa yace ikhtalafa almufassiruna ala qawlayn malaman tafsiri sun yi sabani akan maganganu guda biyu zahaba ba'dhum ila annahu minal mala'ika wasu daga cikin malamai sun tafi shedan shedan yana daga cikin mala'iku bi dalilin istisna saboda dalilin istisna'in nan da Allah ya ce fasajadu mala'iku suka yi sujada illa iblisa sai shedan shi yake yin sujada ashe kaga yana cikin su kenan wa qala akaruna wasu malamai sai suka ce a'a al istisna'u munqati'un wa iblisu min al jinn wannan istisna'in daban ne iblis yana cikin aljanu ne ba yana cikin mala'iku ba wa ilaihi zahaba al hasan al hasan al basri kenan al imam hasan al basri ra'ayinsa kenan shedan yana cikin aljanu ne ba yana cikin mala'iku ba wa qatada da al imam qatada shi ma ya tafi shedan yana cikin mala'iku yana cikin aljanu ne واختاره الزمخشري هكا الامام الزمخشري cikin tafsirin sa al-kashaf shi ma haka ya fada wa qala hasan al-basri al-imam hasan al-basri yace lam yakun iblisu min al-mala'ikati min al-mala'ikati tarfata aini shedan bai taba zamowa daga cikin mala'iku ba ko so daya wa nahnu nurajjihu al-qawla ath-thani li adillati al-atiya malam al-ali sabuni yace to muna karfafan wannan maganan cewa shedan yana cikin mala yana cikin aljanu ne ba yana cikin abin nan ba ba yana cikin me ake cewa ba an gane ko ba yana cikin mala'iku ba sai ce dalilin sa na daya al mala'ikatu munazzahuna anil masiya mala'iku ba sa sabo shi kuma shedan yayi sabo saboda Allah ya ce la yasuna Allah ma amarahu ba sa sabawa abin da Allah ya umarce su wa yafaluna ma yumaruna ko shi kuma wa iblisu qad asa rabbahu shedan ya saba kaga bai cikin mala'iku na biyu almala'ikatu khuliqat minan nuri su mala'iku daga haske aka halicce su wa iblisu khuliqa min nari shi kuma shedan an halicce shi daga wuta ne fa tabi'atuha mukhtalifa zaka ga dabi'an wuta da haske daban-daban ne ko khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin abu na uku almala'ikatu la zurriyata lahu mala'iku ba su da zuriya wa iblisu lahu zurriya shi kuma shedan yana da zuriya wa ya san zuriyan mala'ika jibrilu wa ya san zuriyan mala'ika zara'ilu babu ko shi kuma shaidan yana da zuriya a fatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni rabi'an na hudu annasu sarih alwadi fi suratul kafi ala annahu min aljinni an samu nassi karara a cikin alqur'ani cewa shaidan yana cikin aljanu ne ba yana cikin mala'iku ba illa iblisa kana min aljinni fa fasaka an amri rabbi kun ga yana daga cikin aljanu sai ya ce wa kafa bi hujjatan abu na biyar wanda shine na karshe ya ce ƙaulul hasanul basari faɗin al'imamu hasanul basari wa huwa min kibaru tabi'ina yana daga cikin manyan tabi'ai ma kana iblisu min al mala'ikati tarfata aini shedan bai taba kasance daga cikin mala'iku daidai da sakan ɗaya ba ko daidai da kiftawan ido wa hadha huwa sahihu wallahu a'lam to wannan ita ce fa'idar da al-imam Ali Sabuni ya kawo Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya mana bukata albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe insha Allah tabaraka wa ta'ala muna amfani da wannan dama muna roƙon ubangiji tabaraka ta'ala ya biya wa kowannen mu bukatunsa na alkhairi duk ibadun da aka yi a wannan wata Allah ya karba insha Allah kuma kasantuwan akwai tahajjudi wanda sallar dare wanda aka wasu bangaren nauyinsa yana kanmu insha Allah wanda kamar namu daga gobe za mu shiga mu je mu fara gwadawa insha Allah tabaraka ta'ala to wannan dalili ya sa da yiwuwan watakila gobe idan mun yi tafsiri 25 to za mu rufe to amma kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da tafsirin mu bayan sallah dalili shine kafafan da aka bayar ake sa tafsirin mu akwai dama kwana 15 da ba a sa ba lokacin da muka tafi umara to za mu yi amfani da wannan bayan sallah insha Allah mu cike waɗancan guraben bayan kuma mun cike waɗancan guraben kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ma ci gaba da tafsirin alkur'anin to da dai muna amfani da wannan dama muna sanarwa gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu rufe kuma an Allah da dabin da yake na godiya da sauran waɗansu bayan Allah wanda yake ya kamata a ce mun yi maganan su yau ba mu yi ba sai gobe insha Allah duka gobe za a ji jawabin mun gode Allah ya saka da alkhairi musamman waɗanda suke ba mu gudumawa wajen gina masallaci da muke ta yi muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka musu da alkhairi da makaranta da ake ta gina Allah ya saka musu da alkhairi albarka annabi alaihi salatu wassalam da waɗansu bayin Allah wanda muna ƙara godiya wasu ɗalibai da suka zo abun mamaki ɗalibai ne wanda suka taimaki wasu marayu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi da ma waɗansu wanda suka zo daga bayan su su ma suka tattaimake wasu Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya Allah ya kai mu gobe albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa wanda muke zaune da su anan da alkhairi da waɗanda suke bin mu a social media Allah ya fi mana laifukan mu Allah ya biya mana bukatu wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qadri wa bidal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin